وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata biyar ga watan safar shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 30 ga watan bakwai shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 60 a cikin wannan littafi mai albarka sharhin littafin a zadul mustaqni muna cikin babu sifatu sala babin da ke magana akan sifar sallah yanda ake yin ta a aikace mun ɗauko tun daga kabbara harama da karatun fatiha da ruku'i da sujada wanda har muka dago daga sujada muka yi raka ta ɗaya muka yi raka ta biyu za mu yi zaman tahiya za mu yi zaman tahiya mun yi magana akan yaya ake sujada da ɗagowa daga sujada kamar yadda malami ya kawo idan kun kula a cikin littafin ku yace wa yusalli saniyata kadhalika ay ma ada tahrimiyata wal istiftaha wat ta'awuza wa tajdid an-niyyati thumma yajlisu muftarishan wa yadahu ala fakhidhayhi yaqbidu khinsarihi wa khinsirihi khinsarihi wa yaqbidu khinsar خنسر اليمنى وبنسرها ويحلق إبهامها مع الوسطى أنا مكتيا ويشير بسبابتي بسبابتها في تشهده malam ya ce mai sallah zai yi raka'arsa ta biyu kamar yadda ya yi ta farko mana irin abin da aka yi a raka'ar farko aka ake a raka'a ta biyu kamar yadda annabi ya ce wa musiyu salatihi sun maf'al zalika fi salatika kulliha ka aikata haka a cikin sallarka duka gaba daya mana as-saniyata kal'ula raka'ar farko raka'a ta biyu kamar ta biyu raka'a ta ɗaya kamar ta biyu take a wajen karatu ko kuma hay'a to sai dai abin da ake nufi a hay'a a aiki yin ruku'i dagowa daga ruku'i sujjada shi ake nufi amma wa'illa duk wata sallah da ka sani duk wata sallah da ka sani duk wata sallah da ka sani raka'ar ta biyu karatun raka'a ta biyu baya kaiwa karatun raka'a ta daya wannan shine aka rawaito a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sallar da ka sani tsawon karatun raka'a ta biyu bai kai tsawon karatun raka'a ta ɗaya ba sai malam ya ce bayan nan banda kabbara harama shi ma ba a yi a raka ta biyu alistiftaha addu'ar buɗe sallah mun karanta suna nan kala kala kamar yadda Sheikh Albani Allah ya masa rahama ya kawo a cikin sifar salatin Nabi sallallahu alaihi wasallama ita ma ba a yin du'aul istiftahi a cikin raka'a ta biyu haka a uziya fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita ma ba a yi a raka'a ta biyu to amma wannan matsalar yin a'udhu billahi a raka'a ta biyu to matsala ce wadda take akwai maganganun malamai akai a an ruwaito a hadisi sahihi daga abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan nahada lirraka'ati saniyati istaftaha alqira'a wa lam yaskut annabi idan ya zo ya yunkura raka'a ta biyu yana buɗe karatu ne baya yin shiru ɗin nan kamar yadda yake a raka'an farko menene shirun da yake yi shine addu'ar buɗe sallah da yake a raka'ar farko baya yin ta a raka'a ta biyu walam yaskut wasu malamai suka ce to wannan yana nuna cewa tunda ba a je na yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba kenan baya yi a raka'a ta biyu tunda an ce yana buɗe karatu ne kawai a da a ce ya yi shiru to za a ce to ya faɗi wani abu ne sannan suka ce shi karatun ƙur'ani mutumin da ya fara a'uziyya ya buɗe karatu da a'uzu billahi minash shaitanir rajim ya ci gaba da karatun to wata surar da zai ƙara karantawa la tahtaju ila isti'aza ba a buƙatar a'uziya a ce duk sura zaka yi sai kai a'uziya a a wannan shine sunnar karatun alqur'ani guda ɗaya ake isti'aza ɗaya ake to ina kuma maganan a ce wai an zo sallah raka'a ta biyu sai an sake yin isti'aza babu bukata saboda iktifa'an bi isti'azati sabiqa an wadatu da isti'aza da aka yi ta farko ba sai ainihin wato an sake ba ja'alal lil qira'ati kal wahida an mai da karatun ya zama kamar karatu ne daya yanzu ka fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana karatu daga nan har isha'i ta yi ba sai ka sake wata a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma bismillah dama Allah ya saukar da bismillah sura ce da aya ce da aka kawo ta dan ta bambance tsakanin sura da sura dan haka zaka yi a'udhu zaka yi isti'a zaka yi bismillah a bayan kowace sura ina fata ana fahimta haka ya zamanto haka malamai suka suka suka faɗa suka ce ai raka'a ta biyu ai tana allake ne da raka'a ta ta ɗaya wasu riwayar malamai suka ce lalle sai mutum yayi a'udhu billahi to nan shine muka tsaya wasu malamai suka ce in ka shiga raka'a ta biyu ma kana miƙewa sai kayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wannan ra'ayi ne a cikin ra'ayin malaman fikihu Allah ya musu rahama to amma dai um, zance ne wanda yake yana buƙatar dalili mai tsawo kafin a tabbatar da shi imamun nawawi a cikin maganganunsa ya ƙarfafa wannan maganar daɗa maimaita a billahi a raka'a ta biyu imamun nawawi to amma ya ce akwai saɓanin malamai za a duba a ga idan bai yi isti'aza a raka'ar farko ba to lalle yayi isti'aza a raka'a ta biyu fa ya ci biya fi saniya yazo da ita a raka'a ta biyu shine abin da shi nawawi ya tsara sai kuma wata jididun niyyati me tajdidun niyya a raka'ar farko ba mutum yayi kabbar harama ba Allahu akbar dai Allahu akbar nan ba kabbara tana tattare da niyya ba to wai idan ya zo raka'a ta biyu sai ya daɗa jaddada niyya yanzu kuma ina cikin sallah to shine malamin ya ce banda tajdidun niyya ba sai an jaddada niyya ba me yasa me yasa ba sai an jaddada niyya ba an-niyyatu shartun fi salah ita niyya ai sharadi ne a sallah kenan an-niyyatu kharijun an salah niyya a wajen sallah take to yaya ana cikin sallah kuma za a ce an zo raka'a ta biyu sai an dada jaddada niyya kaga ai bai ba daman tunda sharadi ne kafin ka zo sallar kayi niyyar zaka yi ta to tunda a wajen sallah take ba sai an jaddada ta ba ina fata ana fahimta ba rukuni bace daka ya halatta ai niyya kafin ai sallah kamar yadda daman da ka zo masallaci ma ai ka niyya zaka yi sallah da ka zo kabbara harama tuno ta kai kake cewa zaka yi sallah ina fata ana fahimta to wannan dawwamar tunanin cewa kana yin sallar ya wadatar ba sai ka dada jaddada niyya ba ina fata ana fahimta la yujaddidu al-insana an-niyyata lis-salati ar-rak'ati thaniya haka malamai suka faɗa kama fa alif ar-rak'ati al-ula la yahtaji ila zalik ba a buƙatar wannan malai yace sun mai idlisu muftarishan nayi muku a aikace mutum zai zauna yana iftirash kamar yadda ya zauna tsakanin sujada guda biyu wa yadahu ala fakhidaihi hannayensa guda biyu akan cinyoyinsa ya dora hannayensa akan cinyoyinsa ba wai ya damke cinyoyinsa da hannayensa ba ko kuma ya damke hannayensa da cinyoyinsa ba ba a yin haka barin ƙara karatun don na yi aikin aikace gaba ɗaya ya ƙabidu khinsarin wato khinsarar yumna wa bin saraha wa yi halliko ibhamaha ma'al wusta shi ma na yi bayani idan ya zo ya ɗora hannunsa a kan cinyoyinsa hannu akan cinya shine ake yin zaman tahiya jama'a ba hannu akan gwiwa ba zaman tahiya aikace hannu akan cinya ba hannu akan gwiwa ba ana naɗe waɗannan yatsun guda biyu alhinsar walbinsar ƙaramar yatsa da mabiyarta yayyarta wannan ‘yar ƙaramar yatsa ko wannan mai sunanta da hausa na ba da gari wannan mai sunanta ƙaramar yatsa wannan ina tambaya wannan ‘yar tsakiya wannan manuniya wannan babbar yatsa to mai sunan wannan a afa wannan mala ibrahim wannan wacce take biye da yar ƙuriyar nan me mabiya ha na ƙaramin yatsa wannan ne ƙaramin yatsa wai madaidaiciya yanzu wani abu yana jikinka baka san sunan shi ba to aje a binciko mana zuwa sati mai zuwa wannan hausawa ne suke ce mata wannan yatsa wannan dai ya tsakiya ake cewa kuma shi ma dabara ne kawai wai ya tsakiya saboda a tsakiya take to idan an zo zaman tahiya jama'a ana so a nade wannan karamar yatsan da wannan wacce take binta da muka kasa faɗan sunanta sai a nade su haka kun gani kun ga haka a nade ka nade su sai ka ɗauko wannan babbar yatsar wannan sai ka ɗora a kansu su idan ka dora a kansu ita wannan ta tsakiyar mai tsawon sai ka yi mata haka ka yi kamar wani zobe kaga guda biyu ake natsewa wannan doguwar a miƙar da ita wannan ta tsakiyar a dora ta a kan hancin ko goshin ita babbar yatsa to sai a yi haka gashi kaga biyu a natse ta uku an naɗe ta amma naɗin bai kai na ƙasan ba sai kuma babbar yatsa ita kuma kanta da kanta ake haɗawa a nan ka gani kamar zobe wannan kuma a miƙar da ita to yau mafi rinjayen karatunmu zai ƙare ne akan wannan ƙaramar yatsar wannan yatsar manuniyar an gane asababa kun ga ɗaya ko to sai na biyu a wata riwayar aka ce annabi sallallahu alaihi sallama yana nade su duka hadda wannan din ya nade wannan ya nade mabiyar ya nade ta tsakiyar sai ya kwantar da hannun haka sai ya dora wannan babbar yatsan akan ta tsakiyar kamar gado kenan kun ga haka ai an gani haka an fahimta dole fa akwai hukuncin babbar yatsan nan ka kula da ita kada ita ma ka nade ta dan wasu zaga in sun zo ta sai su yi haka kuskure ne kuskure ne dora wannan babban yatsan nade shi kuskure ne ba daidai bane amma a sama zaka dora shi a haka kamar dukkan su guda biyu su kalli alqibla haka kowa yana gani to wannan shine nau'i na biyu ko dai ka naɗe ƙwananan nan guda biyu ka yi kamar zobe da na tsakiya haka sai ka miƙar da wannan sannan kuma haka za ka yi ko haka za ka yi haka za ka yi hannun ne nan tsinin kaifin hannun shine zai zauna a kan cinya haka ba haka ba an fahimci wannan to wannan kenan um, za mu zo mu yi karatu akan a motsa ɗan yatsa to yanzu abinda kawai za mu yi shi ne abinda ake so mai sallah ya yi mala ya ce wa ya dafu ala fahidihi muna magana akan zaman tahiya ta farko hannayenka guda biyu akan cinyarka ina maimaitawa akan cinyarka ana nufin zira'i zira'i ka kwantar da shi akan cinyarka ka shimfide hannun a zaman tahiya ba a buɗe hannu a a haɗe shi ake haka ɗora shi akan cinya sannan kaifin hannun kaifin hannunka shine zai zama a ƙarshen cinyarka nan shine kaifi ai kun ga haka ba shi bane ko kenan ya ne ne haka nan yanzu nan in ka zo yankan abu ko kaga ai haka ne kaifi ba haka ba to nan shine zai zama a ƙarshen cinyar taka hannun hagun yana kan cinyar hagun shi ma a miƙe amma yatsun ƙarshen yatsun suna ƙarshen gwiwan mutum an samu hadisi ingantacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo zaman tahiyya yana ɗora hannayensa akan me akan cinyoyinsa wannan mujma'un alaihi To, an samu a aikace abubuwa kamar haka guda biyu. Na farko dai a ɗora hannaye guda biyu a kan cinya, a ɗora hannaye guda biyu a kan cinya. A ɗora kuma hannun hagun a kan gwiwar hagun, ƙarshen gwiwar hagun. Ita kuma hannun dama. a ɗora ta a ƙarshen cinya yanzu na bambanta zan yi shi ne a aikace yanzu wancan normal na farko na yi bayani wannan na biyu shi ne wannan hannunka na hagun wannan akan me akan gwiwarka ta hagun ka miƙar da hannun ya zama ya ɗan dankwafe haka akan me akan ƙarshen gwiwarka ta hagun wannan kuma ka ɗan jawo ba da ita kenan hannun hagun ya fi gaba na dama kuma ya fi yin baya wanda za mu yi aikace insha Allah ta'ala Mike, Mike. kamar yadda na yi bayani zan yi mana zaman tahiya ne a aikace bismillah yanzu duk hukuncinmu yana kan nan ne waɗannan ƙafafuwan guda biyu kun fahimce ni idan musulmi ya zo zai yi zaman tahiya a sallah me hukuncin wannan tafin hannun da wannan da kuma nan in zan komar da mu baya a karatunmu na jiya an ce idan mutum zai sujada zai buɗa wa jafi an jambai haka Allahu akbar kun gani a buɗe kun ga nayi sujada an samu mai space mutum bai zai haɗe haka ba masu yin sujada sai haka Allahu akbar ka gani to wannan kuskure ne ba a yin sujada haka ka danne wannan gwiwan hannunka a cikinka wannan ma haka ka matsi haka ka toshi ba ta da ma daɗi sujada a haka kuskure ne yin sujada a sa nan a ƙasa gwiwar hannu gwiwar hannu a sa ta a ƙasa a sujada shi ma kuskure ne haka Allahu akbar da daɗi kam amma kuskure ne haka an gane sallar yara kenan duk wanda ya sujjada ya kafa wannan gwiwar a ƙasa wannan ma a ƙasa to ya zo da bid'a a sallah ya zo da me bid'a a sallah haka haka a'a wa yujafi haka kenan daga su ake haka sannan kuskure ne sujjada mutum ya haka kaga hannayensa haka Allahu akbar yanzu da zaka ja rula ina hannun sai yake kallo ka gani kuskure ne kenan ya zai haka ka gani sun kalli gawar ba su kalli kudu da arewa ko kusurwa ba ku gane waɗannan abubuwan don ku yi sallar ku Allah ya ba ku lada cikakkiya shi Allah yana ba da lada ne akan ibadar da aka yi ta akan ilimi kuma aka cire girman kai aka koye ta sallu kamar ra'aytumuni usalli dinnan ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah a aikace to sai kun kwatanta yadda annabi yake ka ji a lokacin da kai haka annabi yayi tunda ba zuwa ake a kasuwa a koya ba to yanzu maganar in mutum ya zo yin tahiya ya zai zan yi bayanin wanda ake na kurakurai haka zaman tahiya a haka kuskure ne kun ga yadda ya bude ka ganin na bude ka ganin na bude kuskure ne kai wani doro haka a'a to ya ake so haka shine daidai ka ɗora hannayenka da gwiwan hannunka akan cinyarka gwiwar hannunka akan cinyarka nan ma akan cinyarka ko ka ce hannayenka akan cinyarka kawai asali shine hannu akan cinya tunda gwiwar hannun tana da tsawon da watakila cinyar ba za ta ɗauke ta ba gwiwar hannun za ta ɗan fita waje kaɗan haka amma me aka fi damuwa da shi hannu akan cinya ba hannu akan gwiwa ba kuskure na biyu shine yin haka kaga haka mutum ya zaman tahiya ya haka kun gani kun ga yanda ya lankwame gwiwarsa kuskure ne ba daidai bane kun ga hannu na na nade shi haka kuskure ne shimfiɗa hannun ake yi yanzu ina gwiwata kun ganta ga wannan tsintsiyar hannuna akan ina akan cinya to wannan shine zaman tahiya a haka ba maganan ka buɗe haka ko ba maganan ka yi haka ba daɗi ma amma ya za ka yi normal dai zama an fahimce ni? tsaye magana kuma naɗe yatsa ka sa hannunka ya je ya rufe nan yawanci ana sallah za ga ana yin haka haka inda za ga sallar mutane gwiwar an rufe ta haka haka to ba haka ake ba tafin hannun suna kan cinyarka ba wai suna kan gwiwarka ba kuma ba cewa aka in kai zaman tahiya ka dunkule hannunka ka rungume gwiwarka ba kuskure ne ina ta maimaita maka don karkai ba daidai ba amma yanzu normal mutum ya zo zaman sallah ka ga haka yanzu nan kaga ina gwiwa sai rike gwiwa ya rike ba dorawa yayi akan cinyarsa ba wa yadaihi ala fakhizaihi hannayensa akan cinyoyinsa haka kenan an gane wannan bai na biyu akwai riwayar da ta zo malamai suka yi bayani Allah musu rahama wannan hannun na hagu zaka iya dora shi haka ya kai ƙarshen gwiwarka kaga haka shi kuma wannan na daman a haka kun ga ya dan saba ko hannun hagun kamar yana kan gwiwa an gane wannan kuma na dama normal yana kan cinya kenan kaga a haka za ka yi zaman tahiyan ka lura hannun hagun ya fi gaba to akwai wannan ko kuma kai haka gaba ɗaya normal yanzu kaga hannuna akan me yake akan cinya ta yake ba akan gwiwa ba ko kai haka haka zaka kaman wannan din ya dan daga hannun nan yayi gaba wannan ba laifi wasu sun bada fatawa ai haka wannan na daman kuma yana nan yana kan cinya ita ma ibada take yi kun fahimce ni to sai maganar ainihin wato yatsu na yi muku aikace waɗannan yatsun guda ɗaya biyu a naɗe su sai wannan kar a naɗe ta sai a haka a haɗe ta da wannan ga wani zobe na wani zero da na yi wannan shi ne a miƙar da yatsar kun fahimci wannan haka na ɗaya kenan na biyu ka daɗa kwantar da ita wannan yatsar ta tsakiya sai ka shimfiɗar da su sai ka yi wa wannan babban yatsar gado sai ka miƙar da ita yanda manuniyan nan ta kalli gabar ita ma ta kalli gabar kun ga haka haka aka rubuto annabi yana haka kenan yanzu muna da nau'i nawa ko dai haka haka ko kuma haka to haka kuskure haka kuskure wannan dai guda biyun nan da aka gaya mana shi ne za mu yi shi yanzu karatun da za mu zo mu yi shi ne maganar motsa yatsan nan miƙar da ita ake straight ko ko ana ɗan yin kwana da ita sannan kal kal kal kal kal kal kal ake ta yi ko ko akwai iya wurin da ake motsa ta yanzu shine abin da zamu karanta kuna tare da ni kun fahimta tayi yanzu kenan zamu yi zaman tahiya ga hannuna nan in na zaku wannan ne kun ga haka an ga yadda hannuna yake ko misali in a zaune nake haka ko kuma in ce haka amma masu yin haka wani fa haka yake kaga haka kun ga gwiwa ta sai haka sai dage ta haka shi kuma daga ina ko ku lura ba kun gani kawai ya ya miƙe hannayen gaba ɗaya kawai wannan din yayi sama da ita tunda dai an ce aka sai ta haka ba ilimi ba zuwa makaranta ba daidai bane Allah ganar da mu malam ya ce um, wa yushiru bisabbabatiha zai miƙar da sabbaba me sabbaba wannan manuniya ita ta annabi ana ce da ita sabbaha ta annabi sabbaha saboda tasbihi take kai kuma sabbaba zagi take yi in dai za ka yi zage-zage ce ni kai wa abin nan wallahi zan yi maganinka ko faɗa kake ashe ba ka da mutunci ashe kai nan abu kaza ne wannan yatsar ita in rigima ce asalinta damar rigima miya ce yasa ake ce da ita sababa amma in an zo ta kan annabi ba a ce sababa sai a dai a ce eh sabaha an gane to za ka yi nuni da ita ra'ayi na farko suka ce yanzu na shiga maganar ɗan yatsa ra'ayi na farko suka ce kar a yadda a kaɗa ta miƙe ta kurin za a yi min gairi tahrik kar a kuskura a motsa ta to matsala ta biyu shine wanda wannan yatsar ta gutsure bai da ita ya zai bai da ita wannan ɗin babu ita kaga da ita aka ce a nuni ko to zai nuni da wannan haka kamar misalin kuturu ne ko wai haka malamai suka ce idan babu ita ba a sa kowace yatsa duk wanda bayi da wannan manuniyar to shikenan shi kan nuna yatsa ya dauke masa wala yushiru bi ghayriha ba a yin nuni a sallah da watan yatsa da ba wannan ba wala yushiru bi ghayriha me yasa ake miƙe ta in ka ga an miƙe ta nan fa abinda ake nufi kaɗai ta Allah ne ba a ɗaga wannan ‘yan yatsa ko al'ada a ɗaga wannan a ce ana nufin abu ɗaya ne ba a nuni da wannan a hausa ko a wani yare ma a haka a ce ana nufin ɗaya ne ko mutum wani yana so ya nuna abu guda ɗaya sai haka da ƙaramar yatsa ana yi amma ana so a nuna abu ɗaya ne mai ake yi shi kaɗai ne shi kaɗai yake kwaya ɗaya ne ɗaya na ce za ka bani guda ɗaya haka to tunda da wannan ne kaɗai ake nuna ɗaya daman in an miƙe hannun ana nuna ai Allah ɗaya ne ashhadu an la ilaha illallah to ba a yin nuni da wata yatsa in ba da ita ba ina fata ana fahimta fi tashahudihi malam yace a cikin tahiyyarka da kuma lokacin da kake addu'a a cikin tahiyya akwai addu'a akwai yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai inda duk ake ambatan Allah wasu ka ce duk inda aka kira Allah ka daɗa miƙar da ita tambihan ala tauhidi duk inda ka ce Allah ka miƙar da ita ta daɗa miƙewa don ka nuna Allah shi shi kaɗai ne tabaraka wa ta'ala ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله ذاك miƙe hargun wannan hannun hagun tunda an nade na dama ana nuni da shi na hagun me za a yi shimfiɗe shi za a yi kamar yadda na muku a aikace um, riwaya ta zo cewa uh, kamar yadda ibn zubair ya ruwaito kana nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha ku rike wannan riwaya ta Abu Dawuda Imam an-Nawawi yace riwaya ce sahihi sahiha Annabi sallallahu alaihi wa sallama a sallah a tahiyya yana nuni da ɗar yatsansa idan ya zo yin addu'a a'a to kenan idan ba addu'a bane a nada take kenan idan ya zo yin ashhadu an la ilaha illallah to ibnu zubair yace wala yuharrikuha annabi baya motsa ta wannan shine ra'ayin malaman da suka ce kwata kwata kada a motsa yatsa a sallah hadisin akwai shi Abu Dawuda ne ya ruwaito shi Imam Nawawi yace sahihi ne akwai riwayar da tace yushiru biha fi jami'i tashahhudihi yana nuni da ita a tahiyarsa gaba ɗaya kenan wannan riwayar ita kuma tana nuna miƙar da shi kansa ɗan yatsan ma ba a dukan tahiyan ake miƙarwa ba sai an zo ashhadu ashhadu ɗin nan ne ake miƙe ta to yaya hannun yake a shimfiɗe yake ku fahimci zancen fa yaushe ma ake naɗa ɗan yatsan ai nunin da shi har ai naɗe-naɗen sai an zo ashhadu ashhadu da yin addu'a da salatin annabi amma sauran a wannan ƙaunin hannun a kwance yake yaushe ake miƙarwa sai an zo ƙarshen tahiyya kenan wannan a wani ƙauli daga cikin akwal na malamai to amma ibn al-qayyim yace kai wannan hadisin fi sihhatihi nazar akan ingancin sa akwai ta cewa wannan maganar riwayar da ta zo ingantacciya in ji ibnul qayyim ya ce ba a kan sallah take magana ba magana annabi yana miƙar da hannu baya motsawa ba a sallah ba ne to kaga wannan an rugurguje wancan ra'ayin kenan kenan yana miƙarwa kuma yana motsawa to amma abin da suka ce malam miƙar da ɗan yatsan a suna ne ake cewa yana miƙarwa amma baya miƙar da ita zau haka kalli ɗan yatsa na zau a miƙe ka ganta a miƙe tar to ba haka yake yi ba to to ya za a yi suka ce in yi miƙar da ita ƙarshen ta naɗe ta yake sai ɗan karkatar da ita kun ga hakan nan kun ga ɗan karkace haka gashi ka miƙe ta amma ka ɗan me ka ɗan karkace ta sannan layan sibuha nasban ba miƙarwa haka a tsaye ba in ka lura wani idan ya zo ta hiya kuskuren fahimta ga gwiwarsa haka sai ga ya haka akwai masu yin haka har suna ɗaga ta tana ina tana kallon sama a'a layan sibuha ai ba ba ba la yuqimuha sannan kuma ba kafa ta yake haka ba wannan kuma ya za a ce kafawa wanda suke sa yatsunsu a ƙarshen gwiwarsu sai su yi haka za ka ga yatsar tana kallon ina ƙasa duk wanda ya zo zaman tahiya wannan yatsar ta kalli ƙasa to yayi kuskure wanda kuma ya ɗaga ta ta kalli sama yayi kuskure kenan me zai da ita zai miƙar da ita ne haka ta kalli alƙibla to shine kauli na farko a cikin yanda dan yatsan yake kasancewa annabi yana dan kwana da ita kaɗan kaga haka to sai dan nade ta kaɗan haka ka miƙe ɗan yatsan a miƙe kuma sai ka ɗan naɗe shi haka kaɗan ƙarshen wani cikin mutane suna iya naɗe iya nan ni ba na cikinsu ba na iya naɗe wannan shi kadai ka gwada ka gani in iya yankan nan zai naɗu gwada naɗewa iya yankan ƙarshen zai naɗu to kaga wannan shi yana iya naɗewa ta ƙarshen yawwa to wannan ƙarshen kawai yake ɗan kwalmashewa amma iri na wanda baya iya naɗe ƙarshen to sai ya kwantar da ita haka kenan yanzu kun fahimta a zaman tahiya ba miƙe ta ake sar a miƙe ba suka ce yana ɗan kwana da ita ina fata ana fahimta sannan yana ɗan motsa ta to yaya ake motsawa suka ce yi ha shay'an qalilan kaɗan ne kun ga hannun kun dai gani ko in ma haka ne to haka katta miƙe directly ka gwada kar kai kuskure ka gani a ɗan da take ba a haka take ba to idan haka sai ka ɗan yi kyat wani motsin ma fa makocinka bai zai gani ba magana ana sallah attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salam assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmat wani ma wallahi wani da naga in ya danno ta sai ta yi kwana haka ya danna ta yi kwana haka to akwai wanda naga haka ma naga yana ta yi yana ta haka yana ta haka nace subhanallahi yatsan akaram kalla karshen yatsan ake motsawa ba duka yatsan ba ba daga jijiyar ba daga tushen yatsan ake motsawa haka ba ka gani kaga wannan daga tushen yatsan ba haka ba karshen ta haka ka gani ka gani kada ka motsa ina tushen ƙarshen kawai za ka motsa haka shi ma an ka kada ɗaya biyu ya isa ya zo a riwaya cewa wannan kaɗa yatsan da mutum yake kamar yana tsumagiya ne wa shaidan shaidan baya santa waɗanda suka ce kar a motsa irin su mazhabar abu hanifa shi abu hanifa allah ya masa rahama saboda yana da fahimtar kullu harakacin tubdilu salat duk wani motsi da ka sani a sallah yana bata sallah yanzu a Hanafiya idan ka kabbara sallah a Hanafiya Allahu akbar kana cikin sallah kawai sai kai haka ta baci ƙwarai kuwa kullu haraka duk wani motsi ko kana cikin sallah aka daki wani abu kwararo kai haka kawai ka sake ga rikamacin sallah sallah ka ta lalace duk wani motsi shi yasa dan hanafiya idan kana sallah da dan hanafiya a kusa da kai yanda ka san azara aka kafe baya motsi kai kanka idan kana kusa da shi kana motsi ji yake ka lalata masa sallah to ba malamai sun musu raddi cewa a'a ya za a ce ba za a yi motsi ba annabi da yake daukan mutum guda a sallah Hassan da Husaini jikokinsa yana sallah fa yana rike su ya sauke su ya sujada kaga yana motsi wannan ra'ayin yana da yana da tsanani kwarai da gaske ina fata ana fahimta to yaushe ake motsa wannan ra'ayin wasu ne daga cikin Hanafiya akwai masu ra'ayi sabanin haka din yaushe ake motsa dan yatsa inda an zo ashhadu alla ilaha illallah kamar ka ce ashhadu an la ilaha illallah to a lokacin zaka dan motsa ta kadan haka yazo a mazhabin shafi'iyya sau nawa ake motsawa marratan fit tashahhud sau daya don Allah ma ka ji karatu sau daya fa to ina magana kal kal kal kal kal kal kal sai liman ya sallama marra fa kat shikenan wasu ne ma suka ce kat kat marrataini au zalala amma mutum ya zo kana fara tahiya wallahi ba daidai ba ne kuskure ne kuskure ne karka manta na ma gaya ma ma akwai wanda suka ce motsa kan ma kada a motsa don saboda yana kama da wasa suka ce in motsin yayi yawa in dai ya wuce wannan to an shiga wasa a sallah Imam Ahmad ma haka yace raf'uha marra wahida fi tashahhud sau ɗaya ne ake ɗagawa in ka zo kana ashadu ashadu ɗin nan kuma nunin ma haka ka miƙar da ita kai nunin da sunan motsi sau ɗaya ne yuhadriku hawa ya da obiha a riwayar abu dawuda annabi yana motsi kuma yana addu'a da ita kuma an gaya mana ga yadda ake yin addu'ar ko ake motsa ta ɗin insha Allah ta'ala malam ya ce wa ya ƙolu attahiyatu lillahi mai sallah sai karanta tahiya ana so idan kai zaman farko za ka faɗa a cikin sirri ita tahiya a sirrance ake ba a bayyana ba ba karatun fatiha ba ne da za a bayyana shi a fili zai ce attahiyatu lillahi wato dukkan nau'in gaisuwa daga tahiyya ne sun tabbata ga Allah tabaraka wata'ala al-alfazu allati tadullu ala salami kenan duk tahiyya ana nufin duk wani lafazin da yake nuni akan zaman lafiya da mulki da dawwama da girma na Allah ne ga baki daya sama da ƙasa mallakar Allah ne ga baki ɗaya tabaraka wa ta'ala wassalawatu waɗayyibatu assalawat ana nufin salloli guda biyar duka na Allah ne fassara ta biyu wassalawatu ana nufin arrahmatu rahama ta Allah ne ko duk wani abun bauta da Allah da yake samun rahama Allah ke masa akan ce al'ibadatu kullu halillah idan an ce as-salawat ko ka ce al'adiyyatu duk addu'o'i na Allah ne gaisuwa ga Allah addu'o'i ga Allah waɗayyibatu aɗayyibatu ana nufin al'amalu salihatu kyawawan ayyuka da kuma maganganu masu kyau din na Allah ne assalamu wannan suna ne da cikin sunan nakin Allah assalamu ismullahi ta'ala ne ko kuma salamullahi ko kuma assalamu mana ana nufin aminci alaika ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ko ayyuhan nabi'u anan muna da karatu guda uku ko dai ka ce assalamu alan nabi kaji daya ko ka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu ko ka ce assalamu alaika ayyuhan nabi'u idan ka ce assalamu alaika ayyuhan nabi'u bil hamz to wannan ana daga annaba ne annaba'u annaba'u daga bada labari limaza summiyan nabiyyu bin nabi'i aka ce annabi'u li'annahu yukhbiru anillah saboda an yana bada labari ne daga Allah tabaraka wa ta'ala yukhbiru anillahi tabaraka wa ta'ala wata fassarar suka ce ana cewa annabiyyu annabiyyu kuma daga annubuwatu ne annubuwatu annaba kenan annabi menene ma'anan annubuwatu shine arrifatu daukaka idan ka ce annabiyu kaman kana nufin arrafi'u madaukaki wanda mu'jizarsa ta bayyana akan hannunsa man zaharat mu'jizatuhu ala yadihi wanda mu'jizarsa ta bayyana a hannunsa to amma duka wannan fassarar wacce tafi dacewa akan fassarar waye annabi shine shahararren fassara da malamai suke faɗa a littafi shine insanun aw rajulun uhiya ilayhi bi shar'in wa lam yu'mar bi tablighihi mutum ne wanda aka yi masa wahayi da shari'a amma ba a ce ya isar ba duk wanda aka yi masa wahayi daga shari'a akan shari'a amma ba a ce ka je ka isar ba to wannan annabi amma fa in umira bi tablighihi in aka umarce shi ya isar da sako ga wasu to ya zama ar-rasulu wannan shine gama garin fassara wanda shi kansa wannan fassarar in an zo bayanin annabiyu da ar-rasulu to ana yi masa gyare-gyare wanda ba shine abin da zamu tattauna ba yanzu amma dai gama garin fassara ga annabi shine duk wanda aka yi masa wahayi amma ba a ce ya je wa'azi ba akwai su suna nan da yawa ba wanda ya san yawan sai Allah Allah kawai ya taimusu musu wahayi iya daga su sai shi amma ba za su koya wa kowa komai ba sai dai kawai su ta yin abu ana ganin suna yin abu daidai waye manzo ar-rasulu manzo dan aike to shine wanda shi kuma annabi ne amma an ƙara mai daraja sai aka ce bayan kai annabi ne to kuma wannan sakon ka je ka gaya wa wani kenan a cikin su akwai wanda aka ce ya faɗa akwai wanda ba sai ya faɗa ba kuma duk suka yi ta mutuwa haka din ba su faɗa ba shi yasa ba wani wanda zai ce ma ga iya yawan annabi a gari ma za a iya rayuwa da annabawan da yawa ma ba a san da su ba amma manzo fa dole sai an san shi da haka duk wanda ya fito ya gwagwarmaya yayi wa'azi aka jefe shi yayi wa'azi aka kareta shi wannan ar-rasul kenan wannan a wannan fassara kenan in mun tafi a haka duk da akwai wasu maganganun waɗanda ba waɗannan ba ina faɗa ne dai saboda karatu ya biyo ta kai wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan barakatuhu jam'i ne na albarka albarka a larabci albarka muna cewa albarka ko eh ana nufin alheri amma ana nufin annama'u wa ziyadatu abu ya ta karuwa alheri ya ta karuwa kasratul khairi alheri ya ta karuwa shine albaraka annama'u wa ziyadatu assalamu alaina afwan kafin nan akwai wata magana cewa um a Abdullahi dan Mas'udi ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin Sahih Bukhari annahum kanu yaquluna ba'da wafatir rasul sallallahu alaihi wasallama bayan annabi ya bar duniya ba irin wannan tahiyyar ake ba ba a cewa assalamu alayka ka kafu na al-khitab assalamu alayka ayyuhan nabiy a a ibnu mas'ud yace bayan annabi ya bar duniya sai sahabbai suka canja sai suke cewa assalamu alan nabiyyi to me bambancin assalamu alayka ayyuhan nabiy da assalamu alan nabiyyi ita kaf ɗin kaful khitab ne alaikalla kai kaf kai da kake gabana kai da nake ganin ka shine zan sa maka wannan kaula sadan alaika bi zati dini alaikalla attahiyatu alaika assalamu alaika albarakatu alaika ka ka kai suka ce tunda annabi ya rasu baya nan ba a ganin sa sai ce me assalamu ala nabiyyi amincin Allah ya tabbata a kan annabi kaga ba a kan ka kai annabi ba tunda baya nan annabin wa ya faɗi wannan abdullahi bin mas'ud ne ya ce sahabbai da yawa sun canja ga abin da suke faɗa to wasu malaman da suka zo kan wannan hadisi na bukhari sai suka ce wannan ijtihadi ne na abdullahi bin mas'ud ya faɗi abin da ya sani ne amma akwai wasu sun saba masa wanda ya fi shi kamar Umar ibn al-Khattab malam da sayyidina Umar ya zo koyar da tahiyyar nan yanzu da na karanta muku ita duka duka baka ta minti uku ba na karance muku ita wallahi Umar da ya zo kan munbari ya hawa yana koya sahabbai tahiyya munbari ai babban karatu ne ya bi ta dalla dalla yace ku koya in faɗa ku faɗa sahabbai aka koya wa tahiyya kai yanzu baka iya ba kuma baka je makaranta ba in an yi magana ka ce yau ni shekara ta nawa ina sallah ko baka iya ba yanzu duk wannan bayanan wataƙila baka san su ba to muhallin shahid shine suka ce da sayyidina umar ya zo koya wa mutane tahiya a sallah ai bayan annabi ya bar duniya ne yana mulki ya koya mutane tahiya a sallah akan mumbari shi da ya zo cewa ya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh shi bai ce assalamu alan nabiyyi ba to daga nan aka gane ashe cewar assalamu alan nabiyyi wannan fahimta ne ta Abdullahi bin Mas'ud sannan wasu daga cikin sahabbai kuma basu bi shi ba albani Allah ya masa rahama a cikin sifar salatu nabi ya karfafa wannan magana ta assalamu alan nabiyyi din ina fata ana fahimta wannan riwaya ta karantar da tahiya akan mumbari imamu malik ya ruwaito ta a cikin muwadda litta hadisi ne kuma ingantacce da ya zo da asahul asani kuma sahabbai suka tabbatar da shi Sheikh Albani Allah ya masa rahama shi ne ya kokarin inganta wancan magana ta Ibn Mas'ud to wannan riwayar ma ta Umar ɗin da ya koyar da tahiyya Albani ya inganta ta ta hanyar Abdurrahman ibn Abdul Qari kamar yadda malamai suka faɗa Allah ya musu rahama yace ya ji Umar akan mumbari yana karatu kaza kaza da sauransu to kenan dai kana da ra'ayi kana da fahimta ko dai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ko kuma assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh da rahamar Allah da albarkarsa to shikenan assalamu alaina sai kuma aminci gare mu mu duk masallatan nan yanzu kaga shine aka ce duk musulmi malam alal akalli ribar da zai ce amfana shine in yazo jam'i duk dan uwanka da yazo yayi sallah da kai a jam'i ya maka addu'a yaya kake gani idan ka zo sallah dan uwanka ya ce assalamu alaina ya Allah aminci tabbata gare mu mai karban addu'a ne wanda in yi addu'a Allah yana karba idan kai sallah kai ɗaya fa addu'ar da wannan bawan Allah yayi a tahiyarsa bata shafe ka ba amma yanzu dukkan mu kowa sai yayi wa kowa da matsiyi da masoyi kowa sai yayi wa kowa addu'a assalamu alaina amincin Allah tabbata gare mu gaba ɗayan mu da liman ɗin mu da ladanan mu da mala'ikun da suke masallaci wa ala ibadillahi salihina kaji da kuma bayan Allah duka waɗanda suke salihai salihina jam'i ne na salih menene al'abdu salih in an ce bawa salihi ana nufin shine alqa'imu bima alaihi min huquqillahi wa huquqi ibadihi duk bawan da ya tsayu da abin da yake kansa na hakokin Allah duk bawan da ya tsayu da abin da yake kansa na hakokin bayi mai kula da hakokin Allah mai sauki hakokin bayi wannan shine salihi in kana so ka ce ka wani salihin bawa ne to daidai yake da ka ce ka wani yana kula da hakkin Allah wani yana kula da hakkin bayan Allah to shine ma'anar salihi wasu suka ce al-abdu salih shine al-muksiru min al-a'mali salihah mai yawaita aikata ayyuka na kwarai bawa mai yawaita ayyuka na kwarai shine al-abdu salih to kuma hadda mata ma duk a ciki ita ma saliha ce ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa ina bada labari ukhbiru anni kenan qati'un bil wahdaniyya ina shaidawa ya Allah na yanke magana cewa babu abin bauta da cancanta in ba kai kai kadai ba kaga tauhidi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa lalle anna muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne al mursalu ila an-nas kafatan wanda Allah ya aiko shi zuwa ga mutane ga baki daya wannan malaci haza huwa haza tashahhudul awwalu wannan ita ce tahiyar farko wannan tahiyar kun sa aina aka samu ta ku dube ta kun ga mata da tsawo ko ku kalle ta at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ko assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ta kare sunanta tahiyatu ibn mas'ud tahiyar abla bin mas'ud abla dan mas'ud yace baki da baki annabi ya koya min ita baka da baka kuma in kana tambayar a duk cikin tahiya a duniya wacce ce babbar tahiya ita ce wannan kaje ka hada ce ta ka san an saba da attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi ko ba ka bane ba to amma ita wannan kun babu azzakiyatu attahiyatu attahiyatu ba attahiyatu ba attahiyatu attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu haka take wacce ta azzakiyatun ita ma ta inganta akwai ta tahiyoyin ne suna da yawa na so in kawo mana su duka gaba ɗaya amma ana ta nuna min lokaci yayi ba ta hiya kwaya ɗaya bane amma wannan tahiyar ita ce babbar tahiya ita ce tahiyar Abdullahi ibn Mas'ud wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya masa kuma hadisin ya zo cikin sahih Bukhari kuma ya zo cikin sahih Muslim idan an lura da wannan tahiyar a takaice take kwarai da gaske to akwai wani ƙari akwai salatin annabi a ciki anan tahiyar ku duba ku gani akwai salatin annabi na'am babu ko a'a a nan dai daga dai ce hada tashahhudul awwal babu ko yawwa to sai ce summa yaqulu in ka gama tahiya kenan tahiya daban salatin annabi ne daban in baka gane ba zaman tahiya daban zaman salatin annabi daban a cikin tahiya to sai kuma kai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majidun wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majidun kaji wannan za ka yi salatin annabi kenan wani salati aka ce ka yi salatin Ibrahimiyya mai wada Ali Ibrahim din nan ba Allahumma salli ala Muhammad wa sallim bayan kai tafiya kenan Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma ba ita aka ce kai ba wai dan shortcut dan gajeri gajeriya yake ashe bayan tahiyya ana yin salatin annabi kun ji wannan to sai malam yace wa yasta'izu min azabi jahannama wa min wa azabil qabri وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ثم يسلم to zaka zo ka nemi tsari wannan mustahabbi ne a wani kauli cikin kaulin malamai Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal ya Allah ka ne tsare ni daga azaba ta jahannama wuta kenan inna azaba haka na garama inna sa'at mustaqarran wa muqama wa min azabil qabri kenan wannan yana nuna mana ashe lalle akwai wata azaba ta jahannama bayan an mutu wa min azabil qabri ya Allah ka tsare ni daga azabar kabari ashe akwai azaba ta kabari kenan tabbas ibnu taymiya yace wa yaqa bil abdani wal arwahi ijma'an in an zo kona mutum a kabari azaba da gangan jikinka da ranka za a haɗa ma ran sai an dawo da shi an maka azaba da ranka a jikinka saɓanin wasu suna cewa yau ai ba ma ka san an yi maka azaba kabarin ba wanda kuskure ne wannan ba daidai bane sati mai zuwa za mu ƙara bayani akan wani sai ka nemi Allah ya tsare ka daga fitinar rayuwa fitinatul mahaya wannan kan ba sai an yi fassara ba da fitinar mutuwa Allah ka raba mu da fitinar in mun zo mutuwa da fitinar masihi dajjal shafar dujal to wannan addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min min min kaza din nan ibnu hazm Allah ya masa rahama yace wallahi dole ce farilla ce aka ce aka rawa kallahu ya aka yi wannan hukunci yace a gaya masa akwai wata sallah da annabi ya taba yin tahiya bai rufe da wannan ba karrab kacab an gama bincikawa in dai annabi yayi sallah yayi attahiyatu lillahi da farilla da na nafila to sai yayi Allahumma inni a'udhu bika min azabil jahannama wa a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal yace dan mai musulmi zai zo yi sallah wai yace wai wai musabi ne bai zai ba annabi ya kare rayuwarsa yana yi yace farilla ne Imamu Muslim Allah ya masa rahama ya kawo kissan wani cikin tabi'ai Dawus Tawus ibn Kaisan ɗansa ƙarami ya yi sallah ya ce kai ka yi Allahumma inni a wuzukan azabi jahannama wuzukan azabi kabari wa wuzukan fitattun mahaya wal mamat a wuzukan azabi kaza yaron ya ce bai ba ya ce je ka sake sallah ya ce je ka sake sallah wani ƙauli cikin ƙaulin malaman shafi'iya su ma suka ce dole ne to yanzu kai me ya damuwarka dan an ce dole ne kai wannan addu'ar akwai abin da baka neman Allah ya tsare ka a ciki to ku rike shano biyu wanda bai iya ba da larabci ya da Hausa amma dai kai da larabcin shi ka haddace ka nemi tsare daga azabar jahannama ka ji daya ka nemi tsare daga azabar kabari ka ji biyu ka nemi tsare daga fitina guda uku fitinar rayuwa ka ji daya fitinar mutuwa ka ji biyu fitinar dujal waɗannan abubuwa guda biyar kullum annabi in yayi sallah alayhi salatu wassalam sai ya nemi Allah ya tsare shi to akwai wasu bayanan waɗanda ba waɗannan ba a gashi mun zo ƙarshen babin to amma dai kuma kar mu yi tukin tsaye bari mu dakata nan wani sati in mun zo insha Allah ta'ala sai mu kammala wataƙila inda lokaci sai mu shiga fasali na gaba abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓa harshe ina neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum